الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدر والتعرف بالنزاج تأتي لنا بالزفر يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دا ترى قوة سفر هجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف دبو دا دا دريو دا أربعين دا بيار wanda ya daidai da sha biyar ga watan September 2023 za mu tashi daga inda muka tsaya a karatunmu na Rilatul Ijaziyatul Ula zama na bakwai kuma insha Allah khatama za mu yi amfani da shi mai khatama mu sauke littafin gashi nan za mu shiga watan Maulidi sai mu shiga karatun Maulidi ko na idan ba mu manta ba satin da ya wuce mun yi bayani cewa yana cikin khatima da haɗuwarsa da mutumi da ya mai tambaya a kan mai isa ɗariƙar tijjaniya take nema ta ɗaukaki salatin fati sama da karatun alkur'ani shi ibrahim sai ce mai kwata-kwata mu a ɗariƙar tijjaniya aƙidar mu alkur'ani ya fi komai da komai duk abin da ba zancen allah wato alkur'ani ya fi shi sai dai muna da kashe-kashe gida hudu na mutane akwai mutumin da ya san wannan alkur'anin maganar Allah ne yana karanta alkur'anin ya san ya san fasararsa ta zahiri da ta baɗini a lokacin da yake karanta yana jin kamar ubangiji ne yake zance da shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutum da yake so ya zance da Allah fa ya karanta alkur'ana ya karanta alkur'ani sannan yana bin dukkan umarnin alkur'ani yana yana gujewa hana alkur'ani yace a haƙƙin wannan wanda ya kanta alkur'ani fiye da salati na biyu mutumin da ya san alkur'ani ya san fasara alkur'ani ta zahiri yake bin umarnin alkur'anin kaga bai kai wancan ba saboda shi wancan ya dara shi da sanin baɗini da anwaru da kusufatu da tajalliyatu da suke tawowa a cikin alkur'ani to shi ma wannan a haƙƙinsa alkur'ani sama yake ba na ukun su shine aran ma wanda ya hada ta alkur'ani ba ma ya jin larabcin amma dai ya yarda dai kalmar Allah ce duk da baya ji larabcin an yi tukuru an je gabas an je an rubuta an yi darasu an karya takarda an rubuta ana karatun alkur'anin ana kokari ana dan iya fahimtar wa'insu ma'anoni to wannan shi ma alkur'ani sama yake da komai gare shi na hudu shine shi bai ma da ci alkur'anin ba walau ma ya haddace alkur'anin ko ya sama na alkur'anin sai dai fa ba abin da yake yana kanta alkur'anin amma bai hana sa saban Allah ba bai hana sa bai hana shi gujewa umarnin hannun Kur'ani ba kuma baya bin umarnin alkur'anin baki daya kai ku bi mana hankali wajen nan da kuke ku bar ku tashi ku saboda haka wa'annan wannan ta iya yiwa yana karanta alkur'ani alkur'ani yana tsine masa saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruba qari lil qur'ani wal qur'ani yal'anhu tayyuka samu mutun yana karanta alkur'ani kuma alkur'anin yana tsine masa yafi kowa iya tauye mudu a kasuwa amma kuma yana kan tawililin mudafifi da sauransu Allah kyauta wannan shine abin nan talhisan abin da muka yi satin da ya wuce sai shehu radiyallahu anhu ya ce wa man ansafa wa ana wa man ansafa wa anar Allah basiratahu ya'lam sirra qawli radiyallahu anhu bal ya'lam anna sukuta man idza tala alqur'ana yal'anuhu afdal lahu min tilawati daruratan duk mutumin da yayi adalci ya dubi maganganun shehu tijjani zai san tabbas duk mutumin da zai ringa karanta alkur'ani kuma alkur'anin nan yana tsine mishi ai wanda ringa karanta salati shi dai salati shine wanda Allah ya ce da saban naka da rashin saban naka shi dai zai karbe ka haka ko ba haka ba shau ya ce sai sai wanda zai yi mu'arada ko a ci munkirin sai ya ce to ai mun ji kun ce inna salatul fati fi haka za wa kaza min sawabi ai kun ce salatul fati tana da tana idan aka biya ta za a ba mutum lada kaza da kaza da kaza an ce idan mutum ya biya ta kafa daya za a ba shi ladan mutane da suka yi tasbihi za a ba shi kaza yaya za a ce haka yanzu ya za a ce tasbihi kaza ko ko ko ko wata addu'a kaza wanda aka yi ta a zamanin sahabbai a ce kuma wai wannan salatul fatin yazo ya fita sai ya ce to ga amsa na fa qul zan ga mishi haza laysa fi tafdilin wannan ba yana nuna cewa salatin fatin ya fi wannan addu'o'in maybe da suke cikin sahihul bukhari da muslim ba ba yana nuna cewa salatul fatin yana sama da wani abu wanda yake ma'alum min addini bi darurati a daukaka ba ba yana nuna hakan ba saboda yawan lada baya hukunta daukaka da girma shi abinda salatul fati yake da ita maziya ce baiwa ne ita kuma baiwa ba ta idan mutum Allah ya mishi baiwa ba yana nufin kuma ya fi mai falala ba bari ba mu misali a kai ne ka zamanto malamin jami'a kaga dai ba za ka taba zamantowa malami a jami'a ba dole sai ka yi jami'an nan ka ci jarabawa mafi karancin wanda za a ɗauka lecturer maybe ya zamanto yana da tuban ko second class offer to sai ya zamanto lecturer ne kai kake da second class offer kake koyar da karatu sai aka samu ɗalibin ka ya ci wani course a wannan course ɗin ma ko a ce a wannan semester ma sai da ya zo da first class 5 point gaba ɗaya cinye kai ku baka taba cin wannan 5 point ɗin ba aka bar jami'a shin yana nufin wannan ɗalibin naka ya fi ka baya nufi amma kuma ya samu wata baiwa da kai baka samu ba kai har ka gama karatu baka taba samun wannan 5 point ɗin ba ko amma kuma kai ne shugabansa kai kake karantar da shi amma kuma ga wata baiwa nan da aka samu an gane wannan karatun to da Allah ku saka shi a kwakwalwa idan muka koro karatu sai a ringa ɗora shi akan wannan bayani in ya fita imani to so da kanin yawan tambaya saboda haka a shau radiyallahu anhu ya ci da faɗa ya ce kuma wannan abun akwai shi a cikin a cikin shi a cikin alkur'ani akwai shi a cikin hadisai rututu ya ce ya zo a cikin fatul bari sharhin sayyid bukhari wanda ibn hadar yake nan ibn hajar ya ce akwai hadisi wanda aka rawaita daga ibn abi shayba shi kuma ya karbo shi daga abdullahi bin abdurrahman bin jubair bin bin nu'aymin ɗaya daga cikin gaggagaggan tabi'ai da isnadi hasani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yudrikanna al-masihu aqwaman innahum la mislukum aw khayran minkum salasan ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wanda yake hasani lallai da sannan annabi Isa alaihi salatu wasallam zai dawo ya riski wa'insu jama'a ƙarshen zamani dukkanin musa annabi Isa zai dawo to zai dawo ya riski wa'insu jama'a a ƙarshen zamani wa'innan jama'ar in ji manzon Allah innahum la mislukum kai ka kwatankwacin kwatankwacin ku ne ku sabaina au khairan minkum ko kuma ma sun fi ku salasa rubin yi uku annabi ya faɗa ka in dai ba hadisi ba wani je faɗi wannan magana ka san a sai an kunna kan wuta annabi ya ƙara cewa walan yughziya Allahu ummatan anna awwaluha wal masihu akhiruha Allah ba zai taba tabar da al'ummar da ni ne farkon ta ba annabi isa karshen ta kaji ba yace haka zalika Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaita hadisi da wanda hadisin Abi Sa'labata marfu'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yati ayyamul lil amili fihinna ajru 50 qila minhum aw minna ya rasulullah qala bal minkum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani zamani zai zo a ƙarshen zamani wani kwanaki za a yi a ƙarshen zamani wanda yake riko da addini a wannan wanda yake aiki na addini a wannan lokacin yana da kwatankwacin ladan mutane hamsin sai sabai suka ce ladan mutane hamsin na jama'a su yan ƙashin zamani ko mu sai ce bar dai irin ku mutum hamsin kuma wannan hadisi yana da shawayi ɗaya daga cikin abin hadisin da zai ƙara mai shaida shine hadisin da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace masalul ummati kalmadari la yudra awwaluhu khairun am akhiru misalin al'umma ta kamar ruwan sama ne ba a san wanne ne yake kawo albarka ba shin ruwan farko ne da ya jira a gona yasa aka samu albarkar gona ko ruwan ƙarshe ne babu wanda ya sani to fa kaji yace ibnu ibnu abdul barri kadin da yau ya shiga kuma fannin mutanen hadisi yace ibnu abdul barri annabi dike nan ko ya kafa wujja da hadisin sayyidina umar da ya marfu'i yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalul khalqi imanan qaumun fi aslabir rijali yu'minuna bi wa lam yarawni mafi kololuwa mafi darajar mutane a imani sune wa'insu mutane ne amma fa babu su a yanzu fi aslabir rijali suna nan cikin tsatsan mazaje yanzu suna cikin tsatsan mazaje sun yi imani da ni ko za su yi imani da ni kuma ba su taɓa gani na ba shehu radiyallahu anhu yace wannan hadisin at-tayalisi ne ya fitar da hadisin da waninsa sai dai isnadin hadisin da ifi ne babu ba za mu kafa hujja da shi ba kaga idan mutum yanzu ya zo yake ta da jijiyar waya hadisin nan kaza ne kai ka ce kamar su kaɗai suka ɗauka wa kansu sanin ilimin hadisi to ga tun 1935 nan show yana gaya maka ilimin hadisin lokacin da kai lokacin malaman naka ba san ma ya za a fitar da matsala ta fiƙi ba balle a je ga madawwala yace Imam Ahmad da Darimi da Dabarani sun rawaita hadisi hadisin Abi Juma'a cewa Abu Ubaida yace ya Rasulullah a ahadun khairun minna aslamna ma'aka wajahadna ma'aka qala qaumin yakununa ba'dakum yu'minuna bi wal mirawni Abu Ubaida ya ga manzo Allah Abu Ubaida bin Jarrah kenan eh daga cikin wa ashatu bashar bil janna ya ce ya rasulullahi a ce a samu wasu mutane su fi mu alkhairi mu da muka muka muka muka muka musulunta muka imani da kai muka yi jihadi muka yaƙi tare da kai yace kwarai wani su mutane ne za su zo bayan ku sun yi imani da ni kuma ba su taɓa gani na ba yace isnadin wannan hasani ne yace ba ma hasani ba wa karsa hahawul hakim imam al-hakim ya inganta shi haka zalika ya ƙara buga hujja cewa sababin da ya janyo wa'innan mutanen ƙarshen zamanin za su fi za su samu wannan darajar ko wannan maziya shine suna kamance ceniya ne da mutanen alƙurunin mufaddala na farko mutanen farko sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sune khairul quruni yace baki ne a musulunci amma suka yi imani da manzan Allah a lokacin da kafirai suke da matsanancin yawa kuma suka yi haƙuri a kan izayar da kafirai suke musu suka yi riko da addininsu katamaumau to haka zalika a ƙarshen zamani za a samu musulman gasu da yawa amma muna musulmai ko wa inna kun gusa'un ka gusa'i sai in ji manzala ko za a zamanto wa'inda suke kan tafiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da yawa sannan kuma kafiran suna kin su ƴan uwansu musulman suna kin su amma su yi hakuri su tsayuwa tsayin daka akan lamar dan haka kaga sun samu kamanceceniya da wa'ince shi yasa suka samu irin wannan wata kan ainihin maziya haka zalika haka zalika ya ce wannan abin da muka faɗa akwai hadisin da zai ƙara ba shi shaida wanda hadisin da imam muslim ya rawaita daga wajen sayidina abu rai radiyallahu anhu marfu'i annabi ya ce bada al-islamu gariban wata ya'udu gariban kama bada a faɗu ba da ligura baƙi musulunci ya faru sabo wato baƙo ne musuluncin nan kuma fa da sanin ƙarshen zamani haka zai koma a matsayinsa na baƙo farin ciki ya tabbata ga waɗanda suke irin waɗannan bakin a wancan zamanin da waɗannan zamanin wannan magana da ibn abdulbari ya kafa a wujja da ita an samu wanda suka yi mishi ta'akubi kan cewa ba zai yi faka ce fa sahabbai kawai za a iya samun waɗansu su fi sahabbai ko su samu lada sama da sahabbai ba a'a Imam al-Qurtubi ya ce abinda ake abinda Ibn Abdul Bari yake magana akai ba akan haƙƙin dukkanin sahabbai bane ba domin a cikin zancensa ya faɗa yayi togaciya ya ce banda sahabban ahlul badr wanda suka halarci yakin badar banda ahlul hudaybiya wa'annan banda su domin jamhuri sun tafi akan cewa babu wani aiki da za wani zai yi da zai fi wa'annan amma sauran sahabbai waɗanda kawai sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba su aiki irin wa'ancan ba su ake nufi amma duk wani sahabi wanda aka yi ittifaki akan sabikiyarsa ta hijira rigayarsa yin hijira ga manzon Allah da taimakon manzon Allah da tabbatar da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daukan shari'an da wa'ada da faɗaɗa ta zuwa sauran garuruwa to wannan babu wani wanda zai zo bayan da zai kwatankwaci da shi an gane ko saboda me saboda babu wani wani baya da ba wani aiki da na baya zai yi da zai samu wata daraja ba ce duk aikin da kai na daraja shi wannan sahabin da muka faɗi irin waɗannan masu fofin sai ma an ba su wannan ladan man sanin sunatan hasanatan fala wa ajru wa ajru man amila biya ila yawmil qiyamah da man sai da suka yi ka kwaikwaya daga wajen su an gane ko sai sai da suka yi sannan ka kwaikwaya daga wajen su ya ci gaba da magana yake cewa mahallin nizai abinda muke tattaunawa a kai shi ne ana magana a kan sahabban da ba su samu wannan mai aikin ba wa'inda kawai sun ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan muka tattara duka wa'innan hadisan da muka ambata ga baki ɗayansu da wancan hadisin da annabi yake cewa lil amili minhum ajru 50 minkum wanda ya aiki a cikin su zai samu ladan mutum 50 a cikin ku baya nuni ku ji karatun ga inda ake so a zo nan baya nunin daukakar daraja ta wani sahabi a sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba لأن مجرد زيارة الأجر لا لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة saboda kawai dan an samu lada dan ka samu wani lada ba shi yake nuna kuma kafi wani ba an gane ko dan ka samu wani lada ba shi yake nuna ba dan haka dan an ce salatin fati idan an karanta shi za a samu lada kaza mai yawan gaske ba yana nuni kuma kan cewa ya fi ko alkur'ani ya fi ko wani addu'a ma'asuri ba bai fita daraja ba amma la'alla salatul fati ta samu wata maziya da wata waccan ba su da shi amma ba yana nufin tafi ta ba kai ka ce kamar cece kusan da yake faruwa wannan kwanakin nan shi shi yake magana kai ko shi sa idan kana ganin wani abin sai a bin ya ta baka kunya mutanen mu su zo kamar ba sa kanta littafan shehu ramis kamar ba sa kanta maganganun shehu inda ana karanta maganganun shehu radiyallahu anhu duk wannan rikice rikicen duk babu su kaga shehu ya ya cire mana abin a sauki dan an ce salatul fati tana da wani daraja kaza ko tana da wani lada kaza ba shi yake nufin yafi wani abu na gaba da shi ba daraja sai dai yana da wata maziyar da wancan ba shi shi shikenan a yazo shehu yace yazo a cikin littafin al-ahkam na al-qadi abubakar bin al-arabi yana cewa abu umamatu sha'abani ya rawaita ya ce na zo wajen aba sa'alabatul hushaniyu na ce da shi wai ya aba sa'alabat yaya za ka fassara min wata aya nake so ka fassara min sai ce wata aya ce sai ya ce faɗin Allah da yake cewa alaikum wa anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum ku dai ku ruƙe da kanku ku kiyayi kanku ba ruwanku ku dai ku yi kokari ku ga kun tsaya kan tafarkin Allah ba ruwanku idan wani ya bata idan ku kun shiryu sai ya ce wallahi kai tambayi ka tambayi wanda yake masanin ayar domin ni din nan na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan ayar ga kuma amsar da annabi ya gaya min annabi ya ce min bali itamaru bil ma'rufi wa tanahaw anil munkari hatta idza ra'aita shuha muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'saratan wa ijaba kulli zi ra'ayin bi ra'yi fa alayka bi khasati nafsika wa da amra al amati fa inna min wara'ikum ayyaman الصبر فيهن مثل القبض على الجمر العامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم har zuwa ƙarshen hadisi ya ce na tambi manzan Allah ne Allah yake nufi kan cewa kai dai kai ta kanka idan ka shiryu ba ruwanka idan wani bai shiryu ba sai manzan Allah ce ba Allah yana nufin cewa shi kenan ka shiryu ka kai ka kai umarni da kyakkyawan aiki ba bari dai ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku yi hani da mummunan aiki ku ta yin haka ku ta yin haka har sai kun kai wani zamani kun kai wani lokacin da za ku ringa gani ƙarara karara wai marowaci ne ma ake wa ake ake ake wa biyayya har sai kun zo wani zamanin da kuna ganin san zuciya ake bi karara sai kun zo zamanin da za ku ga cewa an fifita neman duniya akan lahira sai kun zo zamanin da kowa ra'ayinsa shine daidai ko da za ga mai Allah ya ce annabi ya ce in dai ba kan ra'ayinsa wani ba ba ruwansa da wannan idan kun kai wannan zamanin to na ware ku ku kiyaye kanku ba ruwanku ku rabu da lamarin jama'a barin baka labari haƙiƙa bayan kuwa in su ranaku suna towa gurɓatattu wanda ya haƙuri ya bi Allah a irin wa'innan ranakun wa'innan ƙarshen zamanin kamar mutum ne wanda yake riƙe da garwashi a hannunsa wanda ya aiki na gari yana da ladan mutum hamsin da suke aiki irin nasa mutum hamsin kai ka ce a wannan zamanin ake magana duk wanda ka gaya wa ga Allah ya ce ga annabi ya ce in dai bai daidai da nashi ba fashe ba zai taɓa ya karɓa ba ko Allah ya taimake mu har izuwa inda yake cewa mas'ala ta hudu mun yi muzakara mun tattauna a masallacin a ƙasa Allah ya ƙasa ke shi tare da shehu mu Abi Bakar Lifihiri akan game da wannan hadisin ya wanda aka karɓo daga Abi Sa'labata da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa haƙiƙa a bayan ku zamani zai zo wanda yayi haƙuri yayi aiki za a bashi ladan mutum 50 a cikin ku ko dai sai ce bal minkum la'annakum tarji sai suka ce ya rasulullah daga wajen mu ko daga wajen sai ce a cikin ku mutum 50 irin ku har annabi yake cewa la'annakum tajiduna an alkhairi awanan wa hum la yajiduna alayya awanan domin ku yanzu a wannan zamanin idan kuka fuskanci lamarin alkhairi aiki na alkhairi za ku samu mataimaka da su taimake ku amma su a ƙarshen zamani ba mai taimakon su ba gwamnati ba ta yin su mutanen gari ba sa yin su iya su kaɗai ne kawai yace sai maka ringa tattaunawa maka ringa tattaunawa akan wannan maganar har muke cewa ta yaya za a ce wai wani ya zo bayan sahabban annabi ya samu lada linkin ba linkin ladan sahabbai bayan wa'annan sahabban su suka kafa musulunci suka karfafi musuluncin nan suka tsaye da hasumin musuluncin nan suka buɗe garuruwa suka shigar da addinin musulunci suka shimfiɗa shi a garuruwa bayan kuma ga wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da uli ashabi falau anfaqa ahadukum misla udin zahaban ma balaga mudda adihim wala nasifa annabi yace ku raban mun da sabai na fa kada ku ringa kada ku doke su kaman karan bara hakika wallahi da ɗayan ku zai zai ciyar da kwatankwacin dutsen koda girma a ce kana da girman dutsen koda amma duka zinare ne ka ciyar da shi saboda neman yarda Allah to ba za ka samu ladan sahabi mudu ɗaya na sahabi ba kwatankwacin mudu ɗaya na sahabi ko rabin sama ba ka samu ba ya ce maka ringa tattaunawa akan wancan hadisin da wannan hadisin har muka tsaya akan magana guda ɗaya muka fitar da natija natija da muka fitar cewa hakika su sabai sun kasance suna da ayyuka masu yawa kamar yadda aka lissafa wancan akan ayyuka na sabai babu wanda zai iya riskarsu shine natijar ajiyo abin da suka fitar result din babu wanda zai kai su kai ba ma wanda zai iya tunkarar inda suka kai a cikin jama'a wannan kenan amma a wa'insu ayyuka wanda ba na wanda sabai ba su yi shi ba na daga cikin furu'i na dini to ta iya wa wanda zai zo bayan sabai ma ya daidai da su a wajen aiki a wajen ladan an gane ko tun balle idan ya samu ikilasi irin na sabon ya ce to wa'innan su ne abin da ake nufi kuma abin da ya kamata a sani wa'in sababin da yake kawo samun darajar abu a ɗaga abu sama da wani abu shine aikin da kai aikin naka da haka wancan aikin na sabon ya nuna cewa wa'inda za su biyo bayan sabon nan ba su isa su kai sabai daraja ba amma Allah zai iya musu wata baiwa wata baiwa wanda bai yi wa wancan sabon ba amma ba yana nufin kuma sun fi wa'annan sabon ba yanzu a nan za a iya samu a wannan ƙarshen zamanin mutumin da ya je adadin aikin hajjin da wani sabi bai je ba yana nufin ya fi sabon muna yawan faɗa cewa shi ibrahim sallallahu alaihi ya je tamali tsakanin awa ɗaya zuwa biyu ya musuntar da mutane dubu hudu ba yaƙi ba fitar da takobi ba komai wani sahabin da yaƙi ma bai shigar da mutum dubu hudun ba yana nufin kuma ya fi sahabin amma ya samu wata baiwa da Allah mai da bai ba wannan sahabin ba to wannan shine akan salatul fati samun dan an ce tana da wata baiwa na lada ba shi yake nuna kuma tafi wani alkur'ani bane Allah ya sa ana gane karatu ta fita to alhamdulillah kaga yau ba tambaya kenan wannan kenan a yace samun daraja ana samun daraja ne a tsakanin jama'u ana kuma keɓantar wani wani ana iya keɓantar wani da wata baiwa wanda ba a ba wanda ya fi shi daraja wannan baiwar ba kuma wannan ba shi yake nuna cewa kafin wancan daraja ba yace kuma hujja ta anan inji shehu radiyallahu anhu yace ga hujjar da ya kawo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqdakum aliyun wanda ya fi ku iya shari'a yayi hukunci shine sayyidina ali yace wa afradukum zaidun wanda ya fi ku iya raban gado sanin ilimin raban gado shine zaidu wa aqra'ukum ubayy bin ka'ab kenan wanda ya fi ku iya karatun alkur'ani shine sayyidina ubayyu wa a'lamukum bil halal wal haram mu'az bin jabal wanda yafi ku sanin halal da haram mu'az bin jabal radiyallahu anhum ajma'in tare da cewa anna ababakar radiyallahu anhu abdalul jami tare da cewa kuma sayyidina abubakar duk yafi wa'annan kuma ga manzo Allah yace ali yafi su iya hukunci wani yafi su iya kaza shin yana nufin dan aliyu yafi iya hukunci shi yake nuna kuma sama yake da abubakar shin dan ubayyu ya iya karatun alqur'ani yafi abubakar iya karatun qur'ani shi yake nufi yana sama da abubakar abu mai sauki fa an ga kuma karatun maganganun shau za a samu kwanciyar hankali yace bari in ƙara maka yace kamar keɓantar annabi Suleiman alaihissalam da aka yi da mulki ne girma wahabili mulkan layan bagi da ahadin min ba'adi ko haka zalika da aka keɓance annabi Nuhu da shekaru masu yawa falabi safi mu alfa sanatin illa hamsin ama ko aka keɓance annabi Adamu da kasancewa shine baban mutane ma baki ɗaya ko in dai kai mutum ne to babanka annabi Adamu ne tare da kuma manzo Allah ya fi daraja ne shi to dan annabi nuhu yayi shekaru mai yawa dan annabi Suleiman ya mulki duniya shikenan shi dan annabi Adam ya zama baban mutane shikenan shi yake nuna suna sama da manzon Allah suna da baiwa amma annabi sama yake da su wa hum kulluhum gurrun saratun ajlatu wa ma kabna abdullahi inda da wai fi shau yace dukkan suna da girma amma fa ka tara su ba kamar dan abdullahi ba sallallahu alaihi wasallam wannan kenan sai ya cigaba da cewa ba daban wannan ka'idar da aka ajiye ba cewa ana iya keɓantar wanda bai kai wani daraja ba da wata baiwa fiye da wanda ya fi shi daraja ba daban wannan ka'idar ba inda a ci babu wannan ka'idar to da da alkur'ani da hadisi an ta samun tanakudi tafka da warwara za a sai saboda wani waje za a ce kaza wani waje za a ce kaza sai a ce to annabi ka ce wani ya fuka annabi ya ce babu wanda sama ta inuwanci babu wanda ƙasa ta ɗauka wanda ya fi abu zarrin gaskiya a magana kuma annabin yana ciki a lokacin to shi kina abu zarrin ya fi manzo Allah gaskiya ko ya fi sayyidina Abubakar wanda annabi ya ce mishi as-siddiq to wannan ka'idar wata maziya ce kuma akwai ka'ida wanda take magana cewa almaziyatu la taqtadil afdaliyya ita baiwa ba ta nune cewa kololo daraja kafin ana gan katin nan to alhamdulillah shau ya ce ka sani hakika mala'iku da aka ba su fifiko annabawa aka ba su ma daraja ga baki ɗayansu sun samu wannan ne da ɗa'a ga Allah da yawan lada da kyawawan halaye da isar da saƙon Allah da darajoji maɗaukaka a cikin wa'innan manzannin ko annaba'a ko ko ko ko mala'ikun nan wanda yafi ma wannan shi ma zai iya samu zai iya samu daraja fiye da wani wani sa an gane ko haka zalika at-tabdilu bainal ibadat samu sai yace to mu kuma dawowa kan ibada salatul fati ibada ce san da sai kake annabi yace haka zalika shi ma daraja tsakanin ibadu eh ana dau ana samun daraja ne inna ma huwa bimajmu bimajmu'i ma fiya abinda wannan ibada ta tattara eh za a iya kuma samun wata ibada wanda ba ta tattara wannan ba ta samu wani abu wanda waccan wanda ta tattara abubuwa da yawa ba ta samu ba yace warin baka misali mu zo kan ibada ya ce an keɓanci jihadi an ce duk mutumin da ya je ya yaƙi domin ɗaukar karmar Allah in dai ya mutu me sunansa shahidi a yaƙi ko ya ce to da yaƙi da sallah waye a sama da wani to a ina aka ce da mutum ya mutu a sallah shahidi ne shi to kuma gashi nan a yaƙi shehu ya ce a yaƙi kuma ya ce da mutum ya mutu shahidi ne shehu ibrahim ya mana ya ce ka zo ka ɗauka ya ce da hajji da yaƙi wa yaƙi sama da wani hajji ne saboda buniyar islam a kamata ba a ce da yaƙi ba ya ce to kuma ba a ce da mutum yana cikin hajji bai mutu shahidi ne shi to kace ya ce ka ɗauki shi hajjin kansa an ce duk mutumin da ya yi hajji to an gafarta mai zunubansa manyan da ƙananan hadisi ya zo ko man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min zunubi ka yawmi waladatu ummuhu duk mutumin da ya haji bai kusanci matarsa ba bai wani abu na fasikanci ba bai wani abu na saban Allah ba to in har kai ajin ka ka gama zaka an gafarta maka zunubin ka kamar ranar da uwarka ta haife ka kaga da yana dai da aka haifa yanzu ba da aka ka samu mai zunubi duk da jimarka to yace shehu yace wannan abinda hadisin nan yake magana akai yana hukunci ne akan dukkanin zunubai har wa'inda wani su haƙƙi ma da ake binka an gafarta sai a ɗauki wani abu a bawa a ɗauki wani lada gwaggwaba a bawa wanda yake binka haƙƙi ranar tashin kama ce wani kawo ladan ko me me zai ce a guje ana magana mana saboda an ce ka yau mai waladatu ummu ranar da uwarka ta yi ka ina kai ina baka da wani haƙƙi da kake bi shi zai ce haka yace haka zalika ya zo a cikin wa'insu hadisai cewa Allah subhanahu wata'ala a ra'a zai dubi wanda suka je aikin hajji ranar da ake hawan arfa ya ce dukkan na yafe musu duk kurakuransu na kuma duk haƙin da ake bin su zan biya ya ce to duk girman wannan aikin hajjin ya kai sallah to sallah haka aka ce mata ba ta samu wannan abu wannan falal ba samu wannan maziyar ba ba samu wannan baiwar ba tare da cewa kuma tafi tafi tafi hajji yace to wannan abin da yake faɗa ana nuna maka kan cewa za a iya samun baiwa ga wani abu da bai kai darajar wani bai fi wannan mai darajar baiwar an gane ko hakika ya zo a magana yace na faɗa a baya wa kad taqaddama anna shaytana yafiru min al-azan wal iqamati ya zo a baya cewa idan ana kiran sallah ko aka zo za a tara iqama shaydan guduwa yake amma idan aka zo sallah ba kowa shiga zuciya ka ringa ga maka bari in sirrin gama gashin nan dan iskan amma Allah Allah nake Allah Allah kace ka gama ka je ka yi rigima ko kuma kana sallah kana kana kulla wani tsiyar Allah kuma mutane yana kulla wata tsiyar ko yana sallah ya je su da Allah ka Allah ka toshe sana'ar wani inna lillahi shedan ya shigo kaga tace wallahi Allah sa wata yi to irin wallahi nan zaba da bidab din nan ne fa na karatu muna ji jiya ko jiya ne ko shekan ja karatu muna ji shekan ja ne ba ko ka anni ra'aytu anzuru ila rasulillahi ko to so shine kace eh wallahi kaga jaribi eh to astaghfirullah alazim gashi nan duk yar shedan ba gudu a sallah kwata-kwata inda yana gudu amma a kiran sallah sai ya gudu a tare kama sai ya gudu da yana gudu a kiran sallah wannan rabkan wanda ake tattaukawa ba za a tattauka ta ba duk da cewa yanzu rabkan wannan yanzu na rashin kuɗi ne da talauci da abin nan Allah ya yi gaba ɗaya an kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kiran yace to ya zo a cikin qawaidul ahkami shau fa yau kai hujjoji ake saukarwa ya zo a cikin qawaidul ahkami na izbin abdussalami kasan da dutsiyarka ka nuna cewa girman ka na bid'antar da abu wallahi sai dai ka biyo bayan izbin abdulsalam eh sultan ulamai ba sai dai ka biyo bayan shi saboda akwai tsantseni na gaske tsantseni na gaske to bari ka ji me yace yace idan aka ce aka tambaye ka aka ce wanne ne falala karanta tabbace da abila abin wa tab ko karanta kul ya ayyuhal kafiruna karanta tabbace da kul ya ayyuhal kafirun ko kuma a ce a'a dukkan karanta su wanne ne fi girma akan kuma ka shagala da albaqiyati salihati subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim wancan dai qur'ani ne wannan kuma azkar ne to wanne ne yafi yace tare da cewa ita fa wannan albaqiyati salihatin nan tara ta ne da yabo ga Allah ita kuma tabbace da ba abin da ta kawo sai maganar Abu Lahabi. Kulli ya alkamin ba abin da ta kawo sai maganar kafirai. kafaji wanne ne yake da daraja kuma malamai suna da wata magana da ake cewa alƙauli ya shurufu bi sharafi muta'alliki magana kalma tana ɗaukaka saboda abin da ta rataye shi ai sai alƙur'ani ya fi komai saboda me ana magana ne kalmar ce ta Allah shi zai fi komai sai ya ce fal jawabu ma zakarna wa min annahu qad takunu alqira'atu afdala min jami'il azkari jawabi anan shine abin da muka ambata karatun alkur'ani yana iya zamantowa mafi falala fiye da dukkanin zikirai kal qira'ati fi qiyam salati kamar karatun kamar karatun alkur'ani a tsayi wa sallah wa qad takunu alazkaru afdal min alqira'ati fi ba'd aladwari akwai kuma lokacin da shi kuma zikiran su suke fin falala fiye da karatun alkur'ani bari ma bal tukrawu alqira'atu fi ba'd alahwali ai shi ai shi karatun alkur'ani akwai inda aka ce karahiya ne makaruhi ne a karanta shi a wani lokuta kamar me makaruhi ne kai karatun alkur'ani a ruku'u saboda wajen tasbihi ne makaruhi ne makaruhi ne kai karatun alkur'ani a sujada wajen addu'a ne makaruhi ne kai karatun alkur'ani a zaman tayya wajen tayya ne da addu'a amma duka wa'annan babu inda aka karanta yin tasbihi a ciki kaga anan wajen tasbihin sama yake da karatu ko haka zalika yabon Allah subhanahu wata'ala ko annabi zai iya zamanto afdal min alqira'ati wal azkari fi fi ba'd al fi fi ba'd al atwari zamanto shi kuma yaban yafi ma zikiran yafi yafi karatun alqur'ani kamar me yace kamar addu'a al kunut kamar yin addu'a tsakanin sujjada farko da ta biyu yace to idan muka tattara duk wannan magana to za mu kafa hujja da abinda allama masanin fikiyu masanin hadisi sufin nan sayyidi muhammad fal bin babal alawi kenan a shinkibi yana cewa wa man yaqul inna salata aktsaru ajran min alqur'ani la yukaffaru iz kasratu alujuri la tastalzimu alafdaliyata kama qad yulamu mimma hakawu an-nawawi wa ibn hajar fil fatih aidan nasa zalika zakar وديد ذا جهيله والخدر فجاء منهما كلام النكر به يلبس على ذي الجهل وكل من كان ضعيف العقل فكفر إمام الأولياء والجال والحسد أصل الدائي yace wa man yaqul duk mutumin da yace salati ga annabi ya fi lada fiye da karatun alkur'ani ba a kafirta shi ba a kafirta shi domin yawan lada baya lizimta cewa ɗaukakar daraja ne akan iya samun yawan lada a abin da bai kai daraja wani abu wanda bai kai shi shi kuma yawan ladan ba kama kadi ulama kamar yadda malamai suka sani yace kaka ce magana muka yi ta mulanka mimma hakawun nawawi wa ibn hajar imam nawawi ya kawo ibn hajar ya kawo kai ko duk karatun ka sai kai hakuri dan duk bala'in ka ana dauke wuta sai ka ce kai ku kunna mana sosaji su kuma wa'annan da aka ga maka da ka suke ka karatun eh mana ya kawo filfati a cikin fatul bari duk wa'annan masu rigiman nan fa duk cikin masu rigiman nan akwai wanda littafin da zai dauko ce zai kafa hujja wallahi alazima akwai wanda bai taba karanta littafin ba ko wani ne ya gaya mai ko ya dauko firasa ko ya duba a cikin content din sai ya dubo daidai wajen amma sauran gurin littafin ma bai taba karanta shi ba amma nan zai je ya bude kawai yana daddagire bakin sa yana wa mafuli jarra a haka sai ya zo ya kafarta mutane ya ce don haka irin su khidir ma ya ba da deju din nan shine suka zo suka kafarta shehu tijan da wannan magana jahilcin su ne babu wanda zai bi su sai ma abocin jahilci irin nasu ko kuma mai karamin hankali saboda ko mutum ba shi da ilimi wannan hujjojin da aka kawo in ya kwatanta in ya kwatanta shi da ilimin sa in ya kwatanta shi kai da hankalinsa ko ba shi da ilimi ya kwatanta da hankalinsa to ya ishe ka shine wacce musan da na baya ta farko ga kanan dai lecturer ne kai kana ta fadin kirji kana koyar da dalibai tuwan gare ka amma kuma dalibin da naka first class ne shi yana nufin ya fi ya fi ka bai fi ka ba amma yana da baiwar da kai lecturer ba ka samu ba shine magana kai wannan kenan a geza da zan yi bayani ne a cikin bayani cikin haramain sharifain al-makki wal madani wa hududi masjidaihima wa ma ta min wasfihima zadahum Allah shafan yace karshe egezan da zan yi amfani da ita a ƙarshe inji Shehu radiyallahu anhu shine zan yi bayani akan masallacin Makka da na Madina da yadda haddojin su yake fadi da tsayin su da abin da zan dan faɗa dan kaɗan na daga sufofin su Allah ya ƙara musu ɗaukaka yace tsayin masallacin Makka daga ciki amma aji mai togaciya shewa a zamanin da ya je ne yake faɗa amma yanzu an samu linkin balinkin wannan faɗin an gane ko magana ake yi ta ta a alif dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da biyar kuma yanzu muna 2023 shekara 88 baya wajen ƙarni ɗaya ba shekara sha biyu to kare ji sharifi ya ce tun tana gidansu kafin a sa su a su da wannan wajen ma kuma za ku koma sharifi yau da muka ji ayi umara da ni da shehu bai mun sha yau muna ta neman gidan nasu na ce to ai shekarun sun ja ni dai na ga wani tsohon gini haka nace ta yi ko nasu ne to kwarin kuwa tsayin masallacin maka daga cikin ji shehu radiyallahu anhu yana da mita 165 a tsayi haɗin kuma mita 108 wato dirkoki da suke cikin masallacin baki da shehu ba a irga sai dai ya ce sai da na irga dirka 111 sai da na irga dirka 545 a tsayi sai kuma a tsakiyarsu wani babban gini na ka'aba a bar ɗaukaka allah ya kama ta ɗaukaka da girma ta zo a wani irin shef murabba'i an gina ta da dutse mai silbi tudunta ya kai kusan a mita goma sha biyar sannan idan ka zo ɓangaren ɓangaren hajjar aswadi shi kuma faɗin yana da mita goma sha biyu a ɗan yana da mita goma sha biyu faɗin yana da mita goma sannan tana da kofa guda ɗaya da a kusan da can gabanin zamanin annabi gabanin zamanin annabi kofa biyu ne yawa ah tana da kofa guda ɗaya da take a bangaren gabas ita wannan kofar tudu a bakin dokin kofar ba kawai kafa bane zai hawa yana da tudu dan daga ƙasa zuwa zuwa inda kofar take ya kai wajen mita biyu da muka shiga san ya shiga ko ya shiga dan da ya shiga a matsayin ya mai jiran ɗakin ya ce ha baban Allah kana son shiga ka zo ranar da kake so wanda kaga dama da shi za a shiga suka shiga daren talata ko to ka gani ya ce to da muka shiga abinda na gani a cikinta tana da amudai guda uku wato abinda zai baka daɗi ya faɗa ya daɗa maka shine lokacin da shoyi wannan babu babu su bidiyo da da da kyamara amma yanzu na ji duk cikin mu babu wanda bai taɓa ganin hoton cikin kawawa ko ba wanda bai taɓa ganin wasan cikin kawa ba amma abin da shi yake faɗa hakan yake pila shau ya ce a cikinsa akwai amudai guda uku masu girma da tsayi sannan idan ka fito daga ka'aban ya ce akwai wani gini da aka yi shi rawun haka shef na rawun shine hijir ismail yake magana wanda bai gama zagayewa ba yana da ɗan tudu tudunsa bai wuce zira'i ɗaya ba ko ya dan fa haka da kaɗan ya ce idan ka dawo wajen hijil aswad daga ƙasa inda ƙafafuwa suke takawa da wafi zuwa inda hijil aswad yake to wajen mita ɗaya ne da rabi yana cikin wani wani gini na azurfa a bar zagayewa kamar yadda ita ma ƙofar ka'aba take aka yi ta da gwal haka zalika a ɗanin da ake takawa a shiga ɗakin ka'aban da azurfa aka yi shi a wannan lokacin ya ce ɗakin Allah an mai tufafi da alhariri baki amma an mai ado da rubutu na ruwan gwal ya ce idan ka zo ƙarshe-ƙarshen wajen gefe-gefen ɗawafi za ka zo ka tare da makamin sayidina ibrahim al-khalil a tsaye da kai kana kallonsa yana kallon ɗakin ka'aba shi ma guri gini ne wanda yake da fokona aka saka mai kubba murabba'a a cikinsa idan ka leƙa za ka ga wata tasa ta ta, ta azurfa idan ka leƙa tsakiyar tasan za ka ga shatin sawun kafar annabi ibrahim alaihissalatu wasalam wanda haka ne ya ce idan ka ɗanyo baya daga makamin ibrahim ga rijiyar zamzam na kuma haka ne tana gama yin ka juya kawai zamzam za ka ji sai dai shi zamanin shau ya ce wa karbun ya alai kubbatun rafi'a an gina kubba babba a lokacin shiga ake yi a ɗauka amma yanzu na gani famfo kawai za ka matsa ya ce idan ka gama ka matsa kusa da shi akwai mimbari ƙatoto mai girma ya ce masallacin ka'aba yana da manarat hasumiyoyi guda bakwai yana da kuma ƙofofi guda arba'in da tara a wani lokacin amma a yanzu a yanzu yana da ƙofa sama da guda ɗari da saba'in da hudu don ƙofar da muka shiga farkon wannan umarar inda muka fara yin tsafi ƙofa ta ɗari da saba'in da hudu ce da muka tashi fitowa muka tsinci kanmu a can ƙofa ta wajen ko sittin da wani abu ne haka mun sha wahala amma mun gode wa Allah ruwa ga yadda shi yake fasara abubuwan nan ko a yanzu a zamanin da ake da mai sunan shi abin nan ba ka da kwakwalwa da aka rike duwai na abubuwa ya ce masallacin harami yana da ma'aikata da suke kula da shi yana da ɗakin da ake kunno mai wuta ya ce abin da zai baka sha'awa sai dare yayi idan an kunna wutan nan sai ya ka ringa ganin haske da suke sun karfin idanuwa da karfin kwakwale su siffanta maka ya ce masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a kuwa ya ce a madina baki ɗaya masallacin goma sha shida ne makaram babu ƙari a tsakiyar su kuma masallacin manzan Allah yake ya ce wani gini ne mai kyawun gani wani gini ne wanda kyawun sai yake ɗimautar da hankali wani gini ne wanda kyawun sai yake yake fin ƙarfin ido ya iya gaya maka ya yake wani gini ne wanda idan ka ganshi yake cika zuciya da farin ciki da sururi da karsashi ya ce gini ne mai tsayin gaske domin tsayinsa ya kai mita ɗari ɗari da goma sha shida faɗinsa kuma daga babu jibril zuwa babu salam ikon Allah rayuwa kenan baki ɗaya ƙofofi guda tamanin ne a kai afuwa mita tamanin ne nake son ce ya ce daga ɓangaren kuma inda mata suke sallah zuwa babul rahama ko kuma ka ce zuwa babul majidi yana da mita sittin da shida idan ka shiga cikin masallacin annabi wato ainihin lokacin zamanin daula usmaniya ake magana ba yawa idan ka shiga yana da dirkoki dirka-dirka masu faɗin gaske da girma sai da na irga dirkoki guda ɗari uku da ashirin da bakwai ya ce duka wa'innan dirka kowace daga ciki akwai kubba a samanta shi ne idan ka gana hasko maka sama masallacin annabi za ka kubba kubba kubba da wanda aka yi su da azurfa ta annabi ce kadai za ka ganta kubbatul hadara'i green amma duk sai idan kullu za ku gansu barin da turanci ashkala za ku gansu haka ko amma ta manzala za ku ganta green to shine shi ya irga su guda ɗari kudu wani abu ya ce wa majmu'u taqafil masjidi muzakhrafatun maktubun fiya yace duk wa'annan duk saman masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wa'annan kubba da suka yi an masa ado ne da ayoyin alqur'ani yace ga kuma ga ga mambarin sa mai girma madaukaci wanda aka aka aka sawwara shi da da gwal wanda aka saula shi da gwar ga kuma mihrabinsa inda yake yin sallah daga bangaren hagun shi a mumbarin bi ma'ana idan ka kalli gabas kana kallon mumbarin to hagunka ga gab ga mumbari nan nan gefansa jarar gefansa nan ne mihrabi inda annabi yake duk wanda ya je madina ya je me ake cewa idan zai je rauda inda zaka je kai sallah raka'a biyun nan ka wuce ka biyo ka zo ka ziyara annabi to a wannan wajen shi yake siffanta maka an gane ko ya ce wa shubbaku sharif ga kuma ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi wanda shi kuma yana hagu shabbakin yana hagu wannan mihrabin dai yace tsayin shabbakin annabi mita goma sha shida ne faɗinsa kuma mita goma sha biyar ne kuma ya fi kusa da babu jibrilu da babu nisa'i mahallin ahli sufa kenan kuma haka abu yake idan ka shigo babu jibril na faɗa wancan karin na ce muku idan kana so ka gano babu jibril kawai idan ka shigo masallaci ka je ka nemi gate 34 ko to in dai ka zo zaka ga babu jibril duk da surfe ma ba a buɗe shi kwata kwata babu jibril din ba ma a buɗe shi to in dai zaka shigo kofar jibril taku kaɗan zaka yi sai ga kanan a al-sufa a hagunka kuma nan ne shabakin manzo Allah nan ne rauda nan ne komai nan ne da ainihin masallacin annabi abinda da gagunka abinda ya gaba nan ne ainihin masallacin annabi bayan kuma extension ne ƙari ne ake ta yi shi ko bayan a yanzu ina ji ya linka gaban su wajen nawa ya linka gaban su nawan gaske abin da ya samu a shi ne kuma nan wajen da muke zama din na alisufa da ake cewa alisufa da ake zama nan ne da inda bayan su kaɗan nan ne da inda mata ake wa mata wajen su amma yanzu ina mace ma na zuwa wajen nan ba zai yi ba shi ne ya ce al-ma'aruful yawma wanda ake kiran shi yanzu dikkatul agawati dakali ko rumfar agawat abinda ake nufi da kalmar agawat wa'insu mutane ne wanda ake kawo su daga yemen aikinsu kawai su zo su ringa hidima a masallacin manzan Allah su shine aikinsu idan kuna ganin hotuna ku duk wanda yake facebook ya je ya rubuta mu'alimul madina mu'alimul madina wani feji ne in kana scrolling ko ka shiga cikin videos din ko ko hotunan za ka ga irin wa'annan tsofaffin hotunan za a gansu kamar shigen fadawan gidan sarkin Kano na yanzu ne za a gansu da manyan kaya haka da belt a saman su wa'annan su ake kira da agawat amma yanzu babu kowa sai askarawa eh an gane ko shine shi yake cewa lam tunsinil ayyama waqti mujalisan ma al agawatil gurri wal fikru qad wajab to wa'annan mutanen yake nufi an ce shawai in dai zai je aikin hajji ko in dai zai je umara aikin hajji shawai ibrahim goma sha bakwai umara ku ba ta yargu ba in dai zai je aikin hajji ko zai je umara sai ya yi musu tsara ba ya tafi musu da su abokanansa ne saboda idan ya gama ko da yake madumin karanta su idan ya gama ziyarar manzala sallallahu alaihi wasallam cikin sa yake dawowa ya zaman sa shi yasa idan kana so ka ga kunzumin sufaye ko a wannan zamanin ko a wannan zamanin in kana so ka ga kunzumin sufaye ko ka ga ƴan uwa janawa daga Najeriya daga Senegal daga ko ina ne ka yi kokari idan ka gama duk abin da kake yi a masallacin Annabi ka dawo wajen Ahlus Sufan to nan za ka ga wani alhajin ma da baka ma san ya zo ba duk ana ana haduwa wajen saboda alfarmar gurin da girman wajen saboda mutumin da yake zaune a Ahlus Sufa mutumin da yake zaune a Ahlus Sufa ya saka shabbakin manzan Allah a gabansa ne ya sa shabbakin annaba a gabansa ne an gane ko yawwa shau ya ce shi kansa alisufansu na gaya maku yadda yake tsayinsa mita goma sha biyu ne faɗinsa kuma baki ɗaya mita takwas ne a lokacin shau shi wajen alisufan na ɗan dakali ne yana da ɗan tudu yana da ɗan tudu kusan zira'i ɗaya a nan ne shi ya ce wawu naka yartami uqdamul hujrati sharifa wa ra'isum ash-shaykhu khalil a nan ne hadimai kamar yadda na faɗa hadiman rauda manzala sallallahu alaihi suke haduwa a mitin su zo su huta shugaban su na wannan zamanin sunan sama ash-shaykhu khalil wannan kenan wal haramin nabawi sharif ma'amalun shi ma yana da wajen ayin ma'aikatansa ke bantattu yana da ɗakin da ake kunno mai wuta tsawon dare ba za ka taɓa ganin an ɗauke wuta ba a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kashe shi wuce razaqana Allah wa sa'ira ahbabina sirka bil ubudiyya Allah ya azurta mu da mu da masoyan mu gaskiya cikin bautar Allah wal qiyama bi huquqi rububiyya da tsayuwa wajen bada haƙƙin Allah wal auda ila al haramain sharifaini da komawa haramin maka da madina almarrata ba da almarrati maimaitawa mu ƙara maimaitawa mu ƙara maimaitawa wa ya tawallana wa ya tawallahu Allah ya jibanci lamarinmu ya jibanci lamarinsu fa huwa ya tawalla salihin haƙiƙa Allah shine mai jibantar lamarinsa alhambayi amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatiha wa al-Fatiha wa